رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yassar haduwar mu a wannan safiya ta lahadi 29 ga watan dhulhijja a shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da uku ga watan 11 a shekara ta 2013 ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga littafin al-rahiq al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi za mu tashi bi idinillahi ta'ala a ci gaba da maganganun da ya kawo na yadda yakin al-ahzab ya gudana mun kai inda an gama tona rami mushrikai da gangan kwansu sun zo sun kewaye ramin sun rasa inda za su shiga a musulmi suna gefe kuma suna jiran su ga ta ina za a fito nan ne ko za mu tashi inda yake cewa wa akhadha al mushrikuna yaduruna hawla al khandaqi ghidaban a su mushrikai sai suka fara zagayawa suna zagayawa suna kewayawa cikin fusata da fushi mai tsanani sun rasa yadda za su ga rami gagari suna gani sun zo su lankwame shi ga rami ya hana su su tsallaka ramin kuma ya fi karfin yadda za su iya shiga ya ce ya ce hassasuna nuktatan da'ifatan suna ta binciken suna neman wata kofa mai rauni liyan hadiru minha wadda za su gangara ta cikinta shine liyan hadiru وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين سوكم مسلمين سنا جيفي سنا حنجن كي كاوان دا مشركي سكي يرشقونهم بالنبل سنة موسى روا نا كبو سنة يرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه سبو دا كد سامو داما دا داسو سامو كالفن زوشير دا داسو كسد وانا رامي wala yastati'u an yaqtahimuhu kuma ba za su iya auka masa ba aw yuhilu alaihi turab ko su bari su zubo ƙasa wato lelayi su dan yi wata hanya wadda za su iya gangarowa ta ciki shine liyabnu bihi tariqan dan su gina wato wata hanya da wannan lelayin yumkinuhum min al-ubur wadda za ta ba su dama su iya tsallakowa su komo wannan gefe duk wannan ya gagara saboda na farko fadin wannan shirami din kuma kasar da za su ɗebo su kare da ita daga wannan gefen cikin garin take ba dama samu kasar daga gefen su yadda za su iya turo ta ciki akwai dai dabaru sosai da aka yi da kuma hikima da basira yace wa kariha fawarisu min quraish an yaqifu hawla al-khandaq wasu daga cikin wato zaratun mahaya dawaki na quraishawa suka kyamaci suka ki su tsaya wannan dai gefen gabar shi ramin gwalolo din min gairi jadwa suka ce don mai fa'idar mu zauna a wannan wuri ba tare da wata fa'ida ba shine min gairi jadwa ba wani amfani fi tarattubi nata'ijil hisar suka koma gefe suna lura su ga menene sakamakon wannan wato a zagayewa da aka yi aka hana su ba inda za su iya kuma sun zagaye garin madina su ma mutanen madina babu hanyar da za a fita ya ce fa'in na zalika lam yakun min shiyamihim wannan baya cikin wato abin da yake shine abin daraja a wurinsu shiyam shine kamar wani abu dai da wata kabila take ji da shi na ɗaukaka ya ce fakharajat minha ma'ana su suka ji ai wannan kaskanci ne masu tsaya suna ta sauraron abin da ba shi da amfani shine ma'ana fakharajat minha jama'atun to sai aka samu wasu jama'a daga cikin su ƙuraishawan mahaya masu ƙarfi fiha a cikinsu akwai amurbin abdi wuddin sunansa kenan shi kuma amur ɗan gidan abdi wudd wa ikrima da ikrima ibn abi jahal wa dirar ibn al-khattab wa gairuhu da wasu a cikin wannan mutum uku fatayammamu makanan sai suka nufi shine fatayammamu ai kasadu daga aka samu sunan taimama shi ma kasdu ne ma'anan ta nufi fatayammamu sa'idan tsayiman ku nufi wato wani wuri mai tsarki wato ƙasa dayyiqan kuntatacce min alkhandaqi na shi wannan gwalalo faqtahamuhu sun samu dan wani siririn wuri mai kunci suka ga za su iya gangarowa ta ciki saboda rashin tsoro suka gangaro wajalat bihim khailuhum fi sabkhati sannan sai dawakinsu suka yi ta zazzagayawa da su a cikin kasar gishiri bainal khandaq wa sal'in tsakanin khandaq da sal sal mun sani shine dutsen da nake ce mana a gindinsa ne aka yi wannan rami gwalolo in kuka duba shafin da ke gaba akwai wannan taswira ta wurin kamar da na kwatanta muku ran nan gashi yadda yake ga garin madina ga jabalu sal'a to ga gwalalan da aka zaga wannan harra ce wannan ita ce harra zarabiya har zuwa yanzu haka ake kiranta nan kuma harra sharqiyya to nan kuma inda ga gidajen banu quraiza ko inda banu nadir da suka tashi da wajen dabinan su wanda ba dama a biyo ta nan gurin kuncin yayi yawa saboda wannan harra din ba yadda za a samu nan gefen inda dutsen uhudu yake shine ta arewa ga kofar nan ga dutsen uhudu ga kuma yadda damar za a iya shigowa ta nan gefen to shine aka yi wannan gwalolan gashi ta nan wurin ga jabal sal ga kuma garin madina inda yake nan to sai suka taho wannan wuri da suka samu dan wani wuri kuntatacce ba su samu damar gangarowa ciki sosai ba amma zai iya kawo su tsakanin jabal sal da kuma wato inda wannan rami yake yawwa to shi sai ke cewa wa kharaja ali ibn abi talib fi nafarin min almuslimin da musulmi suka hango haka sai ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu fi nafarin min almuslimin a tare da wasu wata tawaga daga cikin musulmi suka taho hatta akhadhu alaihim thaghra har suka kama wannan kofar wata kofa ce da suka gani su waɗancan ɗin suna sun za su shigo aliyu bin abi talib yana gani sai taho da wasu zarata shi ma suka tare daidai wannan kofa ɗin allaci akhamu minha khailahu ko khailuhum wanda dawakinsu suka nemi gangarowa ta ciki to shine sai wada'a amr ibn abd wad haka ne ko ko na tsallake yawa yace wada'a amr amrun ilal mubaraza to anan sai wannan amur din ibn abdiwud sai ya ce ina wanda zai iya fito na fito da shi mun san ana wannan kamar da muka karanta a baya yakin badar da yakin uhud sai a ce kafin yaki ya rintabe a yi abin da za a ce so mun taɓe manya-manya wasu su fito a yi karo a gawaye ya fi ƙarfe to shine shi amur daga cikin mushrikai sai da awar cewa ina wanda zai fito ya tare shi fanta daba lahu alibin abi talib sai alibin abi talib ya ce gani mu yi karon mu gani wa ƙala kalimatan hamiya li ajliha aliyu ƙala ya faɗi kalimatan wata kalma wanda shi amurin ɗin ya ji zafi saboda ita shine hamiya hamiya nan ishtadda gababuhu ma'ana yana nufin fushinsa ya ba shi haushi sosai kalmar anan shi bai kawo ta ba cikin magazi alwaƙidi ya kawo lokacin da shi wannan mutumin ya ce ina wane ne zai mubaraza da ni shi lokacin sai aliyu yake cewa da shi kai ba kai ne kai alkawari tsakaninka da mutanenka ka gaya musu wani alkawari da kai wa allah ka ce babu wani dan adam a bayan ƙasa da zai baka zaɓin abubuwa guda biyu sai face ka zaɓi ɗaya a ciki yace kai ne ko ba kai bane yace ni ne sai ce to ga abubuwa biyu zan gitta maka na farko ad'uka ila Allah wa ila rasulihi wa ila al-islam sai ce la hajata li ila zalika ina kiran ka zuwa ga Allah da manzon Allah da kuma musulunci sai ce bana bukatar wannan sai ce to shikenan ina kiran ka ka sako mu mubaraza sai amrun ya ce amma ku kaga kai ni bana son in kashe ka kai ya ga wa aliyu yace kai ba kai nake so in kashe ba sai ce ni kuma wallahi kai nake so in kashe saboda akwai alaka ta can in an zurfafa suna da alaka ta jini haice masa yabna akhi kai dan dan uwana ba kai nake so in kashe ba sai Ali yace ni kuma wallahi kai nake so in kashe tunda dai ga abin da ka bada amsa ba zancen musulunci ba zancen ka bi manzon Allah ba zancen ba Allah ba manzon Allah ba musulunci yace kai zan kashe to wannan kalmar ita ta zaburar da shi ta kona masa rai ishe yau aliyu ne zai ce ni yake so ya kashe zai ce to a yi ɗin to shine ya sauko to shine nan sai mu ci gaba sai ce wa kana min shaja'anil mushrikin yana cikin mm, wato eh, zarata daga cikin mushrikai wa abtalihim da kuma wato gwarazansu faqtahama an farasihi nan da nan ya auko ya fado kasa daga raqab daga eh, wato dokinsa ma'ana ya sauko saboda zafin zuciya ma fa'aqarahu ya yanka dokin nasa wa daraba wajhahu ya sari fuskar dokin ya juyo ya ce ayi duk abin da za a yi domin dama suna cewa yana cikin waɗanda aka ji mu mummunan ciwo a yakin badar ya ji ciwo har ciwon ya zaunar da shi shekaru bai warke ba don haka da aka zo yakin uhudu bai samu zuwa ba ya so a ce da shi aka yi ramukon abin da aka yi a uhudu irin masu zafin ran nan ne da haka da zafin ransa ya zo wannan yakin na ahzab tun da ya rasa dama a uhudu yadda zai rama abinda aka yi masa a badar na ciwuka da aka ji masa don yanzu da ya warke shine aka zo ahzab da shi ce shi ko an ce wannan gwalalo zai hana mutane su koma shi duk yadda zai samu dama ya sakko sai ya yi yaƙi ba zai koma gida bai yaƙi ba to ashe kwanansa ne zai ƙare sun ma'akbala ala aliyin shi ne tunkari aliyu radiyallahu ta'ala an fatajawala wata sawala su yi nan su yi nan shi ne fatajawala wata sawala jaula dama zagaye saula shi ma zagaye hatta qatalahu aliyu radiyallahu ta'ala an har sai da ali ya kashe shi mus wan hazamal baqun sauran wanda suke tare da shi duk suka juya an kada su an ci su da yaki hatta qtahamul khandaq haribina har garin gudu har sai da suka saboda tsabar tsoron mutuwa abinda suka kasa gangarowa da dawaki sai da suka tsallake wannan gwalalan da kafarsu ku duba ku ga yadda wato idan mutum ya ga mutuwa ba abin da ba zai ba yace wa qad balagha bihim ar-ru'b har sai da wato tsoro da firgici ya kai musu ila an taraka ikrimatu har ikrima idan abu jahal ya bar rumhahu wato mashinsa wa huwa munhazimun an amri yana kokari ya gudu daga abin da ya ga an yi wa amr wannan kenan to sai ke cewa kuma wa qad hawala al mushrikuna fi ba'd al ayyam muhawalatan balighatan liqtiham al khandaq sai da mushrikan nan suka dauki kwanaki masu yawa suna ta zagaye su zagaye ta nan suna ga ta ina za su samu damar da za su shiga wannan rami ne su gangara cikinsa domin su aikata aika aikarsu auli bina itturuqi fiha ko kuma yadda za su gina hanyoyi a ciki a tara ƙasa da za a sa a tsakiya yadda za ta ishe su su gangaro su bi ta ciki sai walakin almuslimin kafahu mukafahatan majida amma musulmi ba su bari ba sun yi yaƙi sun kare shine mukafaha sai da suka kare kariya wato yake mai girma kwarai da gaske wadda sun cancanci ambaci alherin da suka aikata ya ce wa rasha ƙuhun bin nabli suka riƙe musu aman kibau wa nadaluhum kuma sannan suka tare su dai da kibiya a shaddan nidal gwargwadon kuma mai wato tsarewa mai karfi kwarai da gaske mai tsanani hatta fashila almushriku na min muhawalatihim ko fi muhawalatihim har sai da mushrikan nan suka gaza wannan kokari nasu domin idan mutum aka ce yana kokarin ya samu gani da zai gangara a rami kuma sannan ga kibiya can tana jiransa kasan shi za a kashe tunda hankalinsa yana ƙasa ko a dokin yake ko kuma a kafa yana hangen inda zai auka ba dama kana harbi kuma na kana gangarawa rami ba zai yi ba tunda su kuma waɗancan suna kintse a nutsa suke a gindin wasu wuraren ko bayan dutse suna neman inda za su kai hari kaga sun fi dacewa da inda za su samu wato makasa a wurin su waɗannan mushrikai ya ce wali ajili alistighali bi mithli hadhihi mukafaha a shadida saboda wannan kokarin kariya da mai tsanani da suka shigaltu da ita fata ba'd salawati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin har sai da wasu salloli suka wuce musulmi ba su iya tsayawa su salla ba su mushrikai ba su haƙura ba suna zagayawa wannan gwalolo su kai nan su kawo nan su kai goro su kai mari musulmi kuma kun ga ba dama suna barin wurin tunda suna da yawa waɗancan su ma za su iya samun tasu dabarar da za su iya turo rairayi mai ƙarfi da za su yi hanyar da za su hau in an bari za su iya tona wani abin su masu tulo rairayi in an bari da haka haka kenan dole su tsaya a wurin suna ta kai harbi suna ta kai harbi haka aka yi salloli kamar yadda zai zo mana nan a wata riwaya kamar da take wannan har ba su yi sallar la'asar ba har sai bayan magariba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga la'asar ba a yi ba aka yi ta kariya ana ta kaiwa harbi da- da wannan kibau har magariba ta yi to shi ne sai ke cewa fa fi sahihaini ya zo a bukhari da muslim an jabir ibn abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma daga jabir ibn abdullahi anna umar ibn al-khattab cewa umar dan khattab jaa yawm al-khandaq ya zo ranar yakin khandaq faja'ala yasubbu kuffara quraish sai ya rinka zagin kafiran quraishawa shi umar faqala yake cewa ya rasulullah ma kittu an usalli hatta kadat ash-shamsu an taghrub yace ban yi sallah ba fa gashi har rana ta kusa faduwa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي من الله صلى الله عليه وسلم cewa wa ana wallahi ma sallaituha ni ma wallahi ban sallaci la asar din nan ba fa nazalna ma annabi sallallahu alaihi wasallam butuhan sai muka sauka wani kwari ana ce masa butuhan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a lis-salah sai yayi alwala domin sallah wa tawadda'na laha mu ma muka yi alwala domin sallar fa sallal asra ba'da ma gharabat ash-shams sai sallaci la'asar bayan rana ta fadi bayan rana ta faɗi ko ran rana ta faɗi lokacin sallar me sallar magariba to kaga bai yi la'asar ba sai bayan rana ta faɗi karan farko kenan a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan saboda halin yaki sannan sai ce thumma salla ba'daha al-maghrib bayan yayi la'asar din sannan kuma ya sallaci magariba daga nan malamai suka dauki tartibin salloli a ko lokaci ya fita a fara wadda take ta gabata kafin wadda take lokacinta wannan wajibi ne no. to nan a sahih bukhari yace wa qad istaa rasulullahi sallallahu wa qad istaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci li fawati hadhihi salah saboda kubcewar wannan sallah a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi la'asar saboda halin yaki har magariba ta yi ba a yi sallar la'asar ba lansa ya ɓaci hatta da an alal mushrikin har sai da ya musu mummunar addu'a su mushrikai da suka zama su ne sababin hana shi sallar la'asar har lokacin ta ya wuce shi ma ce fafil bukhari ya zo cikin sahih bukhari an aliyin an annabi sallallahu alaihi wasallam daga ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق شوى ياتي رانا التاشن رانا الخندق يلا شوى ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا Allah ya cika gidajensu da kaburkansu da wuta kama shagaluna an salati anis salatul wusta kamar yadda suka hana musallar la'asar Allah ya cika gidajensu da kuma kaburkansu da wuta hatta gabata shamsu ba misallar la'asar ba har wato rana ta goce daga tsakiya kun ganin shi ma dalili ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tafsirin salatul wusta cewa sallar la'asar ake nufi yawa yace wa fi musnad ahmada a cikin musnad na al'imam ahmad wa shafi'i da kuma a shafi'i annahum habasuhu an salatin zuhuri wal asri wal maghribi wal isha cewa waɗannan mushrikai a wannan riwayoyi a musnad na ahmad da kuma shafi'i yadda riwayar take cewa sallolin da aka rasa ba a samu damar yin su ba a ranar da azhar ne da la'asar da magriba da isha'i duk ana ta harba kibiyoyi wannan nuna adadin kibiyoyin kuma an yi tattalin su da yawa don abin da irin kibiyar da za a harba tsakanin ramin kuma ba zuwa za ka ɗauko ka dawo da ita ba in ka harba ta tafi to lalle adadin kibau ɗin ba ƙaramin adadi ba ne ya ce fasallahunna jami'an sai annabi sallallahu alaihi ya sallace su baki ɗaya aka yi jam'in su aka yi ta ramawa aka yi azhar aka yi la'asar aka yi magriba sannan aka yi isha'i qala an-nawawi al-imam an-nawawi yake cewa wa tariqul jam'i baina hadhihi ar-riwayat wacce riwaya ta bukhari an ce wace sallah ce sallah ɗaya ce la'asar da rana ta faɗi aka yi la'asar ɗin sannan aka yi magariba wannan riwayar kuma ta al'imam ahmad da shafi'i wadda suka ruwaito ita kuma ta nuna cewa salloli hudu ne a zahar la'asar magariba da isha'i to kaga ko dai ya zama ɗaya ne ya faru ko ɗaya ne ya faru ko kuma ya za a yi to shine annawawi yake cewa akwai damar da za a iya jam'i tsakanin waccan riwaya da wannan ya zama cewa ba a samu sabani ba yace anna waqa'atul khandaq cewa wannan yaki na gwalalo yakin khandaq da ake kiransa da wannan suna baqiyat ayyaman ai ai ba kwana ba rana daya aka yi shi ba an dade ana yin sa an yi kwanaki aka yi ana yi fa kana hadha fi ba'd al-ayyami wancan rasa la'asar din a wata rana ne daga cikin waɗannan ranaku wa hadha wannan kuma rasa azhar da la'asar da magriba da isha'i duka shi kuma fi ba'dha a wata ranan ne daban cike ba wata riwaya da ta kuskure yau yace intaha wannan annawawi shi wannan jami'i din yace ga yadda ya kamata a fahimci abu kuma wannan dama shine ya kamata hanyar da malamai suke bi kenan wajen wato fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka da dalilin da zaka ce dan baka fahimci hadisi ba ko kana ga ya saba ma wani sai ka ce a wannan ɗaya ba daidai bane sai an yi kokarin jam'i ya gagara sai an yi kokarin tarjihi ya gagara a fifita wata riwayar akan wata wannan dai yana ga cikin hanyoyi dai da kun sani a cikin maganganun da malamai suke ce wa min huna yi ukhabu anna muhawalata al-uburi min al-mushrikin daga nan zaka iya fahimta ko za iya daukar cewa kokarin tsallakawa da mushrikai suka yi wal mukafaha al-mutawasila min al-muslimin da kuma kariya mai karfi da yaƙi da musulmi suka yi damat ayyaman wannan ya nuna cewa an dade wato kwanaki akai ana yi domin shi ramin yadda yake yadda dai tun da ɗan adam ne ya gina shi ya tona shi to wani ɗan adam ɗin kuma musamman mai adadi mai yawa in har aka bar shi zai samu damar da zai zo shi ma ya tona wani ramin kusa ya rufe wannan gurin musamman ga zafin zuciya ga haushi ga ɗauki da aka ɗauko mutum dubu goma lokaci guda an zagaye garin da gaba ɗayansa ma in aka tattara bai kai mutum dubu goma ba to sai ke cewa illa annal khandaqa lamma kana ha'ilan bainal jayshaini lam yajri bainahuma qitalun mubashir sai dai saboda wannan rami gwalalo babba yayin da ya zama yana tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu to ba a sami yaƙi mubashir direct yaƙi ya shiga tsakanin wannan ɓangarori guda biyu ba au harbin damiya ko kuma dai yaƙin da za a iya cewa mai jini wanda aka zubda jini da yawa ba a samu wannan ba bal tasaru alal muramati wal munadala amma abin da suka takaita akan sa shine harbin kibiya da kuma wato dai shine munadala harbi daga nesa yace munadala daga nadl shi ma amfanin da kibiya wajen harbi murama shi ma wato jifan juna suka jajjefi juna da kuma harbin juna da kibiyoyi yace wa fi hadhihi al-murama a wannan harbe harbe da suka yi qutila rijalun min al-jayshayn aka kashe wato mazaje daga bangarori guda biyu kowace runduna an kashe yu'adduna alal asabi'i duk adadin wanda aka kashe a wannan yakin zaka iya lissafa su da yatsun hannunka ba su da yawa ga su sittatun minal musulmi mutum shida aka ce daga cikin musulmi wa asharatun minal mushrikin goma kuma daga cikin mushrikai kun ga saboda me ba a zo karo da karo wuri guda ba saboda a wancan lokaci yakin na takobi dama da takobi ne karfin yaki gaba daya da takobi ne ko kuma kibiya da mashi yace bainama kana qatl wahidin aw ithnain minhum bisayfi mutum biyu ne kawai ko daya ko mutum biyu ne kawai aka ce da takobi aka kashe amma sauran harbin kibiya ne a kawai aka samu tun da ba a zo dab da dab ido da ido an haɗu guri guda ba yace wa fi hadhihi al-murama rama rumiya sa'ad ibn mu'adh radiyallahu ta'ala anhu a wannan harbe harben ne da ke aukuwa na kibiya aka harbe sa'ad ibn mu'adh mun san sa'ad ibn mu'adh wane ne sa'ad ibn mu'adh irtajja arshullahi bi mauti sa'ad ibn mu'adh ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa saboda mutuwar sa'ad ibn mu'az al'arshi sai da ta kada inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin falalar wannan bawan Allah shi kadai ya samu wannan shi kuma to shine sai yake cewa an harbe shi bi sahmin fa qata'a minhu al-akhal shine aka cire masa jijiyarsa ta nan dantsi aka cire masa ita kun ga ko jini zai ta zuba yau har ya tsoraci zai mutu gacin ya fassara a ƙasa yake cewa irkun fi zira'i yufsadu wato wata jijiya ce a zira'i a hannun mutum kuma jijiyar da ake ɗaukar jini ɗin nan mai jini da yawa to ita ce sai aka ɓalla masa ita garin harbi shi ne ce yufsadu tana zub da jini mana ana dama ana tsaga ta jini ya fita to kawo dole nan zai ta bleeding har la'alla mutuwa ta zo to shine suke cewa ramahu rajulun min quraish yuqalu lahu habban ibn al-araqa wani mutum mai suna habban ibn al-araqa shine ya harbe shi da wannan kibiya fada'a sa'ad shine sa'ad ibn mu'adh ya wata addu'a gata yace allahumma innaka ta'lamu annahu laysa ahadun ahabbu ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadhabu rasulaka wa akhrajuhu yace ya allah na tabbata kasancewa wallahi babu mutanen da nake so in yaƙe su a ce da ni aka yi yaƙin su irin mutanen da suka ƙaryata manzanka kuma suka fidda shi daga garinsu allahumma fa inni ya allah ni ina roƙonka ni azunnu ina zato annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum ina zaton ina ganin kamar ka ɗauke yaƙi ne tsakaninmu da su ma'ana yaƙin nan ya ƙare ƙarshensa kenan fa in kana baqiya min harbi quraishin shay'un in har da guntun yaƙi da za a yi tsakaninmu da quraishawa fa abqini lahum ya Allah ka bar min ma'ana fa abqini lahum hatta ujahidahum fika ka bar ni har in yaƙe su in samu damar da zan yaƙe su wa in kunta wada'ta al-harb in ku ka dakatar da yaƙin nan nan zai tsaya a sai ce fafjurha waj'al mautati fiha sai ce ya Allah to ka balle yakin ya zama cewa kar a fasa shi a ci gaba domin ma na ka ka balle wannan abu na hannuna har ya zama jini ya fita har ya zama mutuwa ta kenan in mutu a wannan wuri wa qala fi akhir du'aihi a ƙarshen addu'ar kuma sai ke cewa wala tamutni hatta tuqirra aini min bani quraiza ya Allah karka karbi raina har sai ka nuna mun farin ciki dangane da abin da zai shafi yahudawan banu quraiza su waye banu quraiza dangane da sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az a gefen al-ansar mun san kashi biyu ne akwai abin nan al-khazraj da kuma al-aus a sa'ad ibn ubada a gefe daya sa'ad ibn mu'az a gefe daya shine sune shugabannin su to daya daga cikin su yana tare da kabilan banu nadir shine suka kulla yarjejeniyar zaman lafiya da su sa'ad ibn mu'az shi kuma shine wanda suka yi da banu quraiza tunda banu quraiza zamu zo mu ji za su warware alƙawari ko ma sun warware alƙawari a wannan yakin alƙawarin zaman lafiya da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan za a je a yaƙe su to ya su da za a yi shine sa'ad ibn mu'adh yanzu yake roƙon Allah Allah ya bar shi cikin waɗanda za a yaƙi banu quraiza da shi har idan sa ya ga farin ciki a rayuwarsa cewa ya ga ƙarshen banu quraiza kun gane abin da ke nufi anan to sai ce wa bainama kana almuslimuna yanzu abin da zamu ji wani faifan ne kuma mai yahudawa suke kullawa lokacin da ake waɗannan abubuwa yace wa bainama kana almuslimuna yuwajihuna hadhihi shada'id yayin da musulmi suke fuskantar wannan abu mai tsanani na yakin alkhandak ala jabhatil ma'araka a wannan wajen yaki wato gabar yaki da ake yi kanat afa'iddas wa ta'amuri macizan nan da aikin su shine su yi cushe su yi kulle kulle ta ƙasa ta taqallabu fi juhuriha suna nan suna jujjuyawa a cikin ramin su wannan larabci ne yana nufin suwa yahudawa yawa su dama ba babban aikin ba yahudin illa mu'amara babu inda ya fi ƙwarewa irin ya je ya shiga jikin wasu ya haɗa baki da su a zo a cuci addinin musulunci wannan ya iya shi tun wancan lokaci kuma har yau dinnan to suna nan suna ta taƙallube a cikin ramunsu turidu isala summi dakhila ajsadihim suna so su samar su shigar da mummunan summunin nasu a cikin jikinsu inda dama haka suke yi yawa in su kadai ne ya ce in talaka kabiru mujirimi banin nadir babban mujiriman kabilan banin nadir huyayyu bin akhtab ya fito ya tafi ila diyari bani quraiza ya tafi unguwar banu quraiza gashi na a jikin wannan taswira za ku gani ya tafi daga unguwarsu ya tafi can fa'ata ka'ab ibn asad al-quradi ya tafi wurin ka'ab ibn asad al-qurazi in kaji an ce al-qurazi to an nasabta ne zuwa ga banu quraiza duk wanda kaji an ce qurazi to ba yahudi ne musulunta yawa akwai muhammad bin ka'ab al-qurazi daga cikin malaman tafsiri a cikin tabi'ai shi ma ba yahudi ne ya musulunta yake shine sayyidu bani quraiza shugaban bani quraiza daga cikin yahudawa wa sahibu aqdihim wa ahdihim wanda shine mai kullawa ya warware cikin abin da ya shafi alkawari da za su kulla da wasu mutane ma'ana shine mai cewa mun yadda shine mai cewa ba mu yadda ba saboda kun san su mutane ne masu girmama shugabancinsu haka yahuda suke har zuwa yau kuma wannan yana daga cikin a cikin al'asbabu duniyawiyya da ɗan adam ke bi sababi ne na rayuwar duniya don samun maslaha to yana daga cikin sababi a samu al'umma suna da haɗa kai suna da girmama wanda yake gaba a cikinsu in ba haka ba to kullum za su zama a cikin baya kun ga ba irin mu suke kun yadda ko ba ku yadda ba yau da yahu da a ce ɗabi'ar bahaushe bahaushe ma bizzat sannan ka buɗaɗa ka ce 'yan afirka in kuma ka dawo ka kalli musulmi yadda rayuwar mu take ka ce musulmi inda za a ce muna da irin wannan ɗabi'ar ta girmama wanda yake na gaba a cikinmu ko kuskure ne ya yi a ra'ayinsa mu haƙura a haka hatta bayyana ran da ya yi istihadin daidai a ci nasara amma a ce kullum a cikinmu ba mai ra'ayi ma'ana ba yadda za a yi shugabanmu wani wanda muke ganin girmansa ya wuce gaba ya ce kaza sai an ce kai da Allah rabu da shi haka biki ko ba haka biki duk kuma al'ummar da take haka to ba yadda za a ci gaba a ce kowa a cikinmu nan wai yafi kowa hankali duk inda al'umma suke wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba wannan ya zagi wannan a can wannan ya zagi wannan a can kai rabu da shi da Allah kaza ne shi kuma kullum bayanin ba wanda yake mutumin kirki sai shi haka bahaushe yake ƙarya nake ko da gaske nake muna da wata cuta da ta kai wannan a tsakaninmu babu tola sai mun canza su idan mutum ɗaya ya ce kaza za a yi ku duba ku ga abokan zamanmu a wannan ƙasar ko ina kuma haka suke su ka tafi kudancin ƙasar nan yadda tsarinsu yake tafiya hatta ko a siyasa oba oba ɗin nan da menene nasu manya su za su zauna su ga abin da suke so su kira shugabannin su na siyasa sai gashi kaza za ku ba wanda zai tsallake amma mu ba haka muke ba mu kowa a cikinmu ya fi kowa hankali yaro karami bai san komai ba abin da ya fi sani ban da garinsu zai zagi kowa duk girmansa a garin nan da kuma duk girmansa ma a ƙasan nan saboda haka muka fahimci tarbiyya saboda ba a yi mana ita ba allah maɗauki ya sauƙi kuma dai da sakin addini shi kansa ba mu fahimce shi yadda ya kamata ba kowa ra'ayinsa shine addini kuma duk abin da aka yi ba yadda yake so ba shikenan ta je ta bare kowa ma ya rasa Allah subhanahu ta'ala ya tallafa mana ya ba mu hankalin da zamu dawo taitayin mu zamu ce amin Allah ya sa mu gyara kowa daga gefensa yayi kokarin da zai gyara ina ne muka tsaya mu cigaba da karatun mu wannan irin abubuwan mutum yana tunani a kansu suna bata masa rai suna sa masa damuwa sosai idan kana kallon yadda abubuwa suke gudana kana karantawa kana ji za ka samu damuwa kuma babu alamar wani tunani na gyara allah dai maɗauki ya sauke shi wa ƙad kana ya ce wa kana ƙad aƙada rasulallah sallallahu alaihi wasallam ala an yansurahu idan asabathu harbun shi wannan mutumin ka'ab ibn asad al-quradi ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alkawari cewa idan yaƙi ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to zai taimake shi sun yi wani alkawari kama ta ƙaddama kamar yadda ya gabata fadaraba alaihi huyayyun albaba sai huyayyu bin akhtab ya bi kwankwasa masa kofa ya masa sallama fa aghlaqahu ka'abun dunahu ka'ab ya rufe kofa bai bude masa ba shine aghlaqahu dunahu aglaq albaba dunahu ya rufe masa kofa a fuskar sa yace ba zan bude ba fama zala yukallimuhu bai gushe ba ne masa magana haba bawan haba dan uwana kaifa ka gani ga maslahar mu ga fa kaza ga kaza hatta fataha lahu babahu har sai da bude masa fa qala huyayyun sai huyayye ce inni qad ji'tuka ya ka'ab bi izzi dahri wa bi bahrin tal na zo maka da buwaya ta har abada dawwamammiya ma'ana magana ta ƙare yanzu za mu zo mu samu nasara mu samu jin daɗin duniyar mu da kuma teku mai ƙarfi mai girma ma'ana zaman lafiya mai faɗi ko kuma wato wani cin nasara dai babba shi ma wannan larabci ne bahar ana nufin teku ta'am kuma babba na zo maka da teku babba ji'tuka bi quraishin ala qadatiha wa sadatiha nazo maka da quraishawa ga sunan da jagorancin su da shugabancin su hatta anzaltuhum bi majma'il asyali min roma har sai da na saukar da su ne musu sansani a majma'il asyali inda wato suyul suka haɗu gurin tarin rairayin nan da muka yi magana a kansa a baya min roma a wurin inda bi'irin roma ɗin nan take duk ba kuma ta ba dai mun yi wannan magana inda su waɗancan ƙuraisha suka taru wa bi ghatafan na zo maka da kabilan ghatafan su ma ala qadatiha wa sadatiha jagororinsu da shugabanninsu hatta anzaltuhum ka ganin yana nuna kai ka hoyayi ibn akhtab shine jagoran wannan yaki shi ya tsara ma inda waɗancan duk za su zauna tunda dama su suka tafi suka same su sakamakon korarsu shi da aka yi tunda shi shugaban banun nazir ne daga cikin yahudawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fidda su ba ya kore su to shine shi wannan bacin ran yasa ya tafi ya samu mushrikai aka yi haɗin baki da su cewa su zo za su bauɗe musu kofar da za a lankwame musulmi to ya tsatsara musu ku in kun zo ga inda za ku sauka ku yi sansani waɗancan gafafan su ma su dubu shida ga inda za su sauka shi ne yake faɗa su ma hatta an zaltuhun bi zanabi naqma a wannan fili da ake ce ma zanabi naqma ila janibi uhud daidai dutsen uhud qad ahaduni sun mun alƙawari wa aqaduni mun yarjejeniya da su ala alla yabrahu hatta nasta'sila muhammadan wa man ma'ahu cewa ba za su bude ba ba za su bushe ba kai ba za su koma baya ba babu ja da baya har sai mun tumbuke muhammadu da waɗanda suke tare da shi ne musulmi gaba ɗaya faƙala ka'abun to sai ka'ab ibn asad al-quradi ya ce ita ne wallahi bi zullid dahari wallahi abinda ka zo min da shi ba izzid dahari ba ne zullid dahari izzid dahar shine buwaya ta har abada zullud dahar kuma shine kaskanci ne na har abada ka zo mana da shi ba wani zancen abin nan alheri wa bi jahamin qad haraqa ma'uhu ka zo mana da gajimare ne wanda ruwansa zai zubo gajimaren bala'i ka zo mana da shi tashin hankali da bala'i shine as-sahabul ladhi la ma'a fihi wato gajimaren da ba ruwa a ciki shi ake ce ma jaham ka gani kad haraka ma'uhu wanda ruwansa ya zube ya kare ka zo mana da shi kawai fanko ba komai a cikinsa kun fahimci wannan zanjan ma'ana mun san gajimare yana tafiya in mai ruwa ne a yana sa ran zai je wani wuri dai zai zubo to waɗin kuma gajimare babu ruwa ya riga ya zubo yana yawo bayan an gama ruwa yana yawo a saman gari nan kafin ya baje to shi ake ce ma jaham an riga an yi ruwa an ɗauke amma gajimaren nan a ƙasa gashi gajimaren nan kai a sama ba komai a cikinsa shine a larabci suke ce ma jaham haraqa ma'uhu wanda ya zubo da ruwansa ya kare shine abin da ka kawo mana kaga mana ka zo mana da faqo ba komai ba abin da za a samu sai bala'i sai ce fa huwa yur'idu wa yubriqu gashi nan yana wato yana walqiya yana kuma wato fidda kara mana yana yana cida yana cida kuma sannan yana walqiya amma fa ba komai a ciki kaga sun iya larabci sosai laisa fihi shay'un ba komai a ciki sai ce wai haka ya huyai kai shanka ya huyai fada'ani wa ma ana fihi ka rabu da ni ka kyale ni abinda nake ciki ma ya ishe ni fa inni lam ara min muhammadin illa sidqan wa wafa'an ishe wallahi ni ban ga komai a wurin muhammadu ba banda gaskiya da cika alkawari ni ba zan saba masa ba in ji shi wannan muhammad ibn ai wannan ka'ab ibn asad al-qurazi falam yazal huyayyun amma shi huyayyun bai gushe ba bi ka'abin yana tare da shi yaftiluhu shine ma'ana yaftiluhu ay yasrifuhu yana ta kokarin kau da shi fi dharwati wal gharibi wannan shi kuma hausa ce ma'aibin nan larabci ne karin magana ce ma'ana yana ta lallashinsa ta hanyar yaudara shine fi dharwati wal gharib gaci ya fasara muku shi ma kasa yace adh-dharwati wal gharib a'la dhahri al-ba'iri asalan abin ake nufi zurwa mun san dharwati sana na laqumi tozo yawa a daidai wuyan kuma shine gharib ma'ana adh-dharwati wal gharib yana tabin kaman umul laqumi ana so ya kwantar da hankalinsa ya nutsu in mai tawaye ne irin mai tutsun nan to saman sa ake shashafawa a hankali a hankali haka har ya nutsu to haka yake ta bin in ana so a yaudari mutum to shine suke suka dauke shi suke wannan misali da shi a larabci mun gane yawa a yace yaftiluhu fi dharwati wal gharibi hatta samaha lahu ala an a'tahu ahdan bai gushe ba har sai da ya bashi dama ya bashi alƙawari ya warware alƙawarinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya atahu ahadan min Allah wa mithaqan ya bashi yarjejeniya da bakinsa cewa shikenan ba komai la'in raja'at ƙorashin wa gatafan ita in ƙorashawa da gatafan suka dawo walam yusibu muhammadan ba su samu muhammadu ba ma'ana ba su cin masa ba a wannan yakin ya yi alkori an adkhula ma'ana na alkori an adkhula ma'aka fi hisnika zan shiga cikin ganuwarka mu boya hatta yusiba ni ma asabaka duk abin da ya same ka zai same ni in ji shi shi fa naqaba ka'bu ibn asad ahdahu tun daga nan shikenan ka'ab ibn asad shugaba a cikin yahudawa ya warware alkawarinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bari'a mimma kana bainahu wa bainal muslimin ya warware abin da ke tsakaninsa da shi da musulmi wa dakhala ma'al mushrikin fil muharabati diddal muslimin ya shiga cikin yakin da aka yi ya shiga cikin kafirai don a yaƙi musulmi kun ji asalin bayan ya koma mana ya ɗauko yadda har suka zo suka tsatsara wannan kuma aka tafi tare to sai ce wa fi'ilan haka ko aka yi qamat yahudu bani quraiza yahudawan bani quraiza shugabansu ya ce ai abu kaza suka yi da'a baki ɗaya suka fito suka taho baki ɗaya bi amaliyatil harbi suka tashi suka yi nasu tsare-tsaren na yaƙi qala ibn ishaq ibn ishaq yace nan wata kissa ce za ku ji ta abin da aka yi gefen mata kuma an an koma wani gefen amma wancan dai kun ji inda aka lallaso wannan mutumi ya yadda ya warware alkawari ya taho aka fara yaƙi za a yaƙi musulmi to nan kuma za mu ji mai gudana ba an tura mata cikin hisin ba matan musulmi akwai ɗan rami da ke jikin ganuwa suka shiga suka ɓuya a ciki matan madina matan musulmi to nan ibn ishaq zai ba da labarin mai kuma gudana a wannan gefen ya ce kanat safiyatu bintu abdulmuttalibi akwai safiya 'yar abdulmuttalib wace ce kenan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm goggo ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam goggonsa ce domin yar Abdul Muttalib ce mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Abdul Muttalib ne ma'ana kenan kanwar mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce mahaifiyar Az-Zubair ibn al-Awwam ita ta haife shi mun san dai Az-Zubair to ita ta haifi Az-Zubair ibn al-Awwam to Safiyatu bint Abdul Muttalib tana fi fari'i hisni hassan bin thabit tana cikin saman fari'i ana nufin a'ali maɗaukaki ma'ana gefen sama na wannan ganuwa da suka buya tana sama ta ɗan zauna a wani wuri kuma akwai hassan bin thabit shine ke kula da matan a lokacin hassan bin thabit mun san shi mawaƙin manzan allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai baka karkai mamaki shi kuma Allah sa ɗabi'arsa ba ta yaƙi ba ce shi ya ce bai iya komai na yaƙi ba sai da yaƙin baki zai iya da haka a cikin mata ya zauna yana kula da mata bari ma ku ji abin mamaki eh kowa da yadda Allah ya yi shi ko to shine sai ki cewa wa kana hassanun fihi hassan yana cikin wannan kogo ma'an nisa'i tare da mata wasu biyan da kuma yara qalat safiyatu sai safiya take ba da labari famarra bina rajulun min yahuda sai wani mutum daga cikin yahudawa ya wuce muna cikin kogon muka hango shi ya wuce daidai wannan ganuwa faja'ala yatifu bil hisn sai muka ga ya dora yana zazzagayawa wannan ganuwa da muka buya wa qad harabat banu quraizata wa qata'at ma bainaha wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin wancan abu ya faru banu quraiza sun fito suna yaƙa suna yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kun ga wancan abun an koma mana bayani kafin fara yakin duk an yi wannan jiddan suka ce sun san labarin cewa banu quraiza fa sun bada hannunsu da su ake wannan yaƙi lokacin da ake wancan yaƙi na wato khandaq kun fahimci abin sun warware abin da ke tsakaninsu na alƙawari tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa laysa bainana wa bainahum ahadun yadfa'u anna ba mu da wani mutum kuwa tsakaninmu da su wanda zai iya tunkuɗe mana su wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wal muslimuna fi ghauri aduwihim ga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai ko suna can suna cikin wato zurfin abokan gabas mana suna zurfin yaki da abokan gabas su ghaur ana nufin qa'ad zurfin abu suna cikin zurfin yaki tare da abokan gaba la yastati'una an yansarifu anhu ba dama su iya barin su su taho wurin mu kun ga wannan kwanakin da ake ta harbi da kibau din nan ana kokarin a kare yaushe za a ce kuma a taho a leko yadda mata suke ba a yi wannan abun ba tukun to shine sai take cewa in atana atin in wani mai zuwa ya zo mana ba yadda zamu yi qalat sai ta ce fa qultu sai nace ya hassan in ji safiya ta ce kai hassan inna hadal yahudi kana a kamata ra wannan bai hudan kamar yadda dai kake gani fa ya tsifu bil hisni yana ta zagaye-zagaye ya kai ya kawo daidai wannan a wuri da muke zaune a wannan katanga ko ganuwa wa inni wallahi ma amanuhu wallahi ban amince masa ba wannan an ya dulla ala auratina man wara ana min yahud kada ya je ba wa waɗanda suke bayan mu na yahudawa ya ba su labari akan al'aurar ma'ana inda muka buya shine ma'ana auratina ya je ya tona mana asiri wa qad shagala anna ko shugila anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashi ko an shagaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare mu wa ashabuhu da shi da sahabbansa fanzil ilaihi faqtulhu sai tace masa sauka ka je ka kashe shi in ji safiya tace wa hassan qala sai yace wallahi laqad arafti wallahi ke kin sani ma ana bi sahibi hada ni ba ma'abucin irin wannan abun bane ban iya ba bai iya yaƙi ba ƙalat sai take cewa a fahtajaztu sai na yi ɗamara in ji ita safiya ta ce sai na yi ɗamara sun ma'akhaftu amudan na samu ni ginshikin wato babin nan kamar ice mai girma wanda za a yi ginshikin ɗaki da shi na riƙe shi sun ma nazaltu min alhisni ilaihi na gangaro daga wannan ganuwa na tafi zuwa gun wannan mutumin fadarabtuhu bil amudi hatta qataltuhu na don kwara masa shi aka har sai fadi ya mutu inji safiya thumma raja'tu ila al hisni sannan na sauko ai na koma zuwa wannan katanga abinan ganuwa inda muke boye wa qultu nace ya hassan ya kai hassan anzul ilaihi faslubhu sauka ka je wurinsa ka kwace kayan da ke tare da shi shine faslubhu salab shine in ka kashe abokin yaƙi abokin gaba ka kwashe kayansa da abin nan takobinsa da meye nasa duk abin da ke tafi tare da shi ka ɗauke sai ta ce ka sauka ka je fa innahu lam yamna'ni min salbihi illa annahu rajulun abin da ya hana ni in taba jikinsa in kwashe kayan da ke jikinsa saboda namiji ne ba zan taba shi ba ku duba ku ga yadda mata suke da abin nan kala sai ce mali bi salbihi min hajjati ni ba na bukatar kayansa yace ani kayan da ke jikin nasa da takobin da menene din ni ba da wata bukata ba na bukata wannan kissa gashi ibn hisham ya kawo wa zakara al-hafiz ibn hajar ibn hajar ya ce inna ahmada rawahu bi isnadin qawi cewa imam ahmad ya rawaito wannan riwaya da isnadi mai kyau an abdullahi bin zubair daga abdullahi bin zubair jikan ita safiya ko yawa kamar da yake a fatuhul bari in ka duba shar kitab fardul khums babun na goma sha takwas a sahih bukhari riwayar ba a bukhari take ba a ahmad musnad na imam ahmad take amma ibnu hajar ya ce hasan ne mai kyau ne isnadinta wallahu a'lam to shi sai ke cewa mali bi salabihi min hajati wa qad kana li hadha al fi'l al majid min ammati rasul sallallahu alaihi wasallam wannan irin gagarumin aiki da gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tai yana da atharun amikun fi hibzi dhiraril muslimin wa nisa'ihim yayi tasiri sosai wajen kiyaye da kuma tsare matan musulmi da 'ya'yansu saboda wannan mutumin da gaske abin da ya kawo shi ya kuma zagaya ya ji alamar mata da yara suna wannan wuri kaga ko me zai zuwa zai gaya mai hudawa cewa ga mata da yara an zo an boye su a wannan wuri kaga ashe gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsare wani babban abu da ya kusa ya samu musulmi wa yabdu anna al-yahuda dhannu anna hadhihi al-atama wal husuna fi man'atin min al-jaysh al-islami dama can su yahudawa suna zaton cewa wannan atam wannan jigawa da kuma ganuwa yana cikin man'a ma'ana cikin tsari suke daga jaishin musulmi ma'a annaha kanat khaliyatan anhum tamaman tare da cewa ba kowa a wurin ma'ana ba yahuda a wurin babu kuma musulmin ma ba kowa da ya tsaya gadi amma sun san cewa wannan wuri yana karkashin kulawar musulmi ma'ana shi yasa za su kawo matansu su ɓoye falam ya jitari'u marratan saniyatan tunda suka ga an zo an kashe mutum ɗaya a cikinsu to sai ba su sake kuma kawo wata dabara ba allah maɗauki kuma ya kiyaye shikenan suka kau da hankalinsu lil qiyami bi misli hadha al amal dan su sake yin wannan irin aiki ba su sake ba illa annahum akhadhu yamudduna al ghuzata al wathaniyin bil mu'an amma ba su gushe ba tunda kun san su ba su kuɗi ne abinda suka ci gaba da yi shine suna tattaro kayan abinci suna kai wa mushrikai a tattaro taimako ana kai wa mushrikai a tattaro mutane ana kai wa mushrikai ma'ana suna ba su gudunmowa da dai duk wani abu da zai karfafe su muna fahimta a sai ce ka dalilin amali wannan kuma dalili ne a aikace alan zimamihim ilaihim diddal musulmin akan cewa sun ɗunguma sun haɗe tare da waɗancan kafirai a don su yaƙi musulmi hatta a kazal musulmuna min mu'anihim har sai da musulmi suka ɗebi wannan daga cikin wannan kayan nasu a 20 jamalan suka ɗebi zuwa suka yi suka ɓoye wasu abubuwa a wuri har sai da musulmi suka zo suka ɗebi wajen kimanin wato raƙumi guda ashirin daga cikin wannan kaya kun san abin da ake nufi wannan wuri da suka ga alamar ba kowa sai suka je suka ɓoye wasu abubuwa a wurin kusa da nan musulmi kuma daga baya aka gano suka je suka kwashe wannan kayayyakin da aka an kawo su ne don a taimaka wa musulkai musulmi suka ɗebo su wata ganimar ta samu har raƙumi guda ashirin to shi ne ce wanta ha alkhabaru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan labari ya kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilal musulmin kuma ya kai ga musulmi fabadara ila tahqiqihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaggawar aje a tabbatar masa cewa wannan da gaske banu quraiza sun shigo cikin wannan yaki za su taimakawa mushrikai hatta yastajliya mawqifa quraiza har ya bayyanar da menene matsayin banu quraiza da wannan yaki da ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aje abinci ko masa fayuwajihuhu dan ya tinkare su bima yajibu min alwajhati alaskariya dan ya tinkare su da irin abin da ya dace ta fuskar yaki wa ba'atha li tahqiqi alkhabari as-sa'adaini sai tura sa'ad sa'ad guda biyu dan su je su binciko masa da gaske ne banu quraiza sun shiga wannan yaki da su aka tsara ko da su ake wannan yaƙi yanzu wato sa'ad ibn mu'az da sa'ad ibn ubada aka tura su wa abdullahi ibn rawaha wa khawwat ibn jubair da kuma waɗannan mutum biyu abdullahi ibn rawaha da khawwat ibn jubair wa qala intaliqu hatta tanzuru ahaqqa ma balagha ahaqqun ma balaghana an ha'ula'i alqawm am la ku je ku dubo mana ku gani wannan abin da ya same mu na labari da ya iso mu na labari cewa banu ƙurai da sun ba da hannu a wannan yaƙi ku dubo mana ku gani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne fa'in kana haƙƙan idan gaskiya ne falhanuli lahanan a arifuhu to ku mun wata ishara ku mun wata alama da zan gane ta shi ne lahanan falhanuni lahanan ku mun wata alama da zan gane wala ta futtu fi a nasi kada ku wato ku shigo ku keto tsakanin mutane yadda za a gani wa in kanu alal wafa'i fajharu bihi linnasi idan har ku kunkula cewa suna nan akan alkawarin da muka yi da su basu warware ba to ku bayyana wa mutane in kuwa kun ga cewa sun warware to kar ku bari a gane cewa sun warware kar ku ratso cikin mutane don ku zo ku bada labari kar kuma ku gaya wa kowa labarin ku min wata alama da zan gane cewa waɗannan mutane sun warware alkawarinsu don mu san inda za mu auka musu falamma da nauminhum yayin da suka kusa gare su wajaduhum ala akhbathi ma yakun sai suka same su akan mafi munin hali cewa suna taimakawa mushrikai faqad jaharuhum bis-sabbi wal adawati ba ma wannan ba sai da suka bayyana zagi ga musulmi suka zagi musulmi da kuma adawa suka bayyana maganganu marasa kyau wa nalu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har suka taba wato daraja da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zage shi wannan duk ba abun mamaki bane a gun yahudi wa qalu har suka ce man min rasulillah daga gun manzon Allah kuke la ahada bainana wa bain muhammadin ai suka ce kai man rasulullah waye kuma manzon Allah kamar tambaya ce ta izgili waye kuma manzon Allah la ahada bainana wa bain muhammadi mu ba mun ba wani alƙawari tsakaninmu da muhammad kutuba dan Allah da irin wannan abu yake kasance wannan fa mutane shugaban su ne ko shawarar su bai yi ba ya dauki wannan shawarar amma saboda yadda da abin da yake kai duk suka miƙa waya har za su je su yi abin da bai ma sa su ba kun fahimci wannan abin wani ina ƙara maimaita magana da nake faɗa ne ɗazu wallahi al'umma ba za ta ci gaba ba a- ina magana ne akan al'asbabu duniyawiyya ba koyi nake cewa ai da yahuda ba a dama sababi na duniya a sababi na duniya za ka iya samun amfani daga kowa sababi na addini shine baka ɗaukarsa daga wani wanda ba musulmi ba amma irin wannan tsari dai na mutane su haɗa kansu su so junansu su girmama junansu wallahi in ba shi al'umma ta halaka wannan abun sai mun ɗauke shi allah maɗauki ya kyauta to sai suka kai ga wannan magana suka faɗi wannan magana sun fansarafu anhum suka juya baya suka tafi suka bar su falamma aqbalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahanu lahu yayin da suka je gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi masa wannan isharar suka yi masa alama cewa abin nan fa haka yake ba su faɗa a cikin musulmi kowa ya ji ba domin sai a karya zuciya cewa a habbanu quraiza domin suna da ƙarfi suna da yawa kuma sun fi kowa dukiya in suka ba da dukiyarsu ga mushrikai ba irin ta'adin ba da ba za a yi ba ashe ko hasin riga sun bayar wa qalu adala wa qara wannan ita ce alama ma'ana adal wa qara ma'ana kamar alama ce daga cikin abin nan sunan kosu kabilu ne guda biyu ai innahum ala gadarin ka gadari adal wa qara bi ashabir raji'i kun gane a baya ba mun karanta lokacin da aka tura wasu mutum saba'in ba su yi tafiya ai akwai wasu ƙabilu guda biyu ƙabilan ƙabal da kuma ƙabilan ƙara ba su suka yaudara aka kashe wajen mutum saba'in din nan ba to alamar da sahabbai suka ɗauka suka yawa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gane ga yadda su ma banu ƙurai da sun warware alƙawari sai suka ce adal wa ƙara shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa basira ya ku gane me ake nufi ma'ana sun warware alƙawari irin yadda adal wa ƙara suka warware alkawari ga ashabin raji'i lokacin da aka je rijiyar nan ta an raji to sai mu samu wurin tsayawa lokaci ya abin nan wa ala razmi muhawalatihim ikhfa alhaqiqa tafattana an-nasu li jaliyati al-amri to ko dake wannan dai yana ciki mu karasa iya wannan zancen layi ɗayan duk da kokarin da sahabbai suka yi su boye wannan magana kada kowa ya gane ta sai iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mutane suka gane an samu wanda suka fahimta cewa ga hatsarin da ake ciki fata jassada amamahum khatarun rahibun sai wato wani hatsari mai ban tsoro ya tsaya gabansu ma'ana duk mutane suka ji to gafa wani hatsarin sabo ya zo banu ƙuraida suna tare da mushrikai akan wannan yaƙi to za mu ji kuma yadda aka ƙare sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala da fatan an fahimci abin da fatan kuma kamar da da'iman nake faɗi nake nanatawa waɗannan darussa za su yi mana amfani mu rika fahimtar su fahimta ta ɗaukar darasi ba kawai fahimta ta jin kissa da labari bai wuce a'a mu fahimci abu kuma mu ɗauki darussa a yadda za mu gyara irin namu yanayin a ciki wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant